إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godewa Allah maɗaukakin sarki da ya ƙaddari haɗuwarmu a wannan majalisi mai tarin albarka wanda ke unguwar GRA Masjidu Tauhid cikin garin Azarai a jihar Bauchi domin ci gaba da karatu da muka saba yi a mako-mako cikin littafin aduwa'un ala jihadi umara bin al-khattabi radiyallahu an wannan ita ce halka ta talatin da bakwai na karatun da muke gabatarwa wanda ya kunshi tarihin amirul mu'minin umaru bin al-khattabi radiyallahu an idan ba a mance ba bayani ya kai mu ga kawo misalai dangane da lazumtar sayidina umar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana babin da muke magana a kansa ko muke karatu a kansa shine yadda sayidina umar ya lazumci annabi sallallahu alaihi wasallam iya rayuwar annabi har annabi ya koma ga Allah sayidina umar bai rabu da annabi ba ya kasance na lazumtarsa to daga cikin misalai da suka tabbatar da lazumtar sayyidina Umar ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka dauko yaƙuƙuwan da Annabi yayi ta fita wanda sayyidina Umar ya fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam muna kan yaƙi na farko shine yaƙin Badar wanda shine yaƙi na farko da aka samu artabu tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da kafirai da sayyidina Umar ya kasance tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan yaki har an yi ta zayyano mana irin rawan da ya taka wanda ke fito da lazumtarsa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun ambaci gaɓoɓi kusan guda biyar waɗanda suke fito mana da yadda sayyidina Umar ya kasance tare da ma'aiki a wannan yaki ɗin gaba ta ƙarshe wadda ita ma za ta ƙara fito mana da lazumtar sayidina umar ga annabi tana da alaƙa da yakin badar ɗin tare da cewar ita gaba ta ƙarshe bayan yakin badar abin ya faru amma sayidina umar ya taka rawar gani ya yi abin bajinta abin ajinjina wanda ke da alaƙa da yakin badar kuma zai ƙara fito mana da lazumtarsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan gaba na ƙarshe gaba na shida mun fara karanta shi a halkar da ta gabata sai lokaci ya ƙure mana ba mu kammala ba idan mun duba shafi na hamsin da biyar cikin wannan littafi adwa'un ala jihadi umara bin al-khattabi radiyallahu an can paragraph na biyu sakin layi na biyu inda yake cewa wa inda ma ja'a umairu bin wahbin ila almadinati qabla islamihi fi aqabi badrin yuridu qatla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan gaba mun shiga bayani a kansa sai lokaci ya ƙure mana mun yi bayani kan cewar shi umair bin wahab lokacin da aka je yakin badar yana sahun mushirkai kuma mutum ne wanda yake maɗaukaki cikin ƙuraishawa maganarsa a bar sauraro ce ana girmama shi to wannan kissar da za a karanta mana a yanzu ita ce sababin musuluntarsa wacce ake so a fito mana da bajintar sayidina umar da kuma lazumtarsa ga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun yi bayani a baya cewar bayan an koma yakin badar mushirikai abin da ya faru a yakin badar ya ci musu tuwo a ƙwarya abin ya bakanta musu sosai sun koma suna ta jimamin abin sashe na wa sashe jaje saboda duk wani wanda ya isa mafi yawansu an kashe su a yakin badar cikin mushirikai duk wanda ya isa wanda ya kai ya kawo ya kai a nuna shi da yatsa maganarsa a bar a saurare ta ne a yi aiki da ita to mafi yawansu an kashe su a yakin badar to wannan yasa suka koma da gyambo ta zuci na wannan gagarumin ta'adi da dakarun musulunci suka musu to bayan sun koma ga makka ɗaya daga cikin manya na makka wanda ake kiransa safwan bin umayya shi ma an kashe babansa umayyatu bin khalaf umayyatu bin khalaf shi ma yana cikin maɗaukaka a ƙuraishawa to safwan ya koma da zafin wannan kisa da aka yi wa mahaifinsa to da ya zo sai nemi guri ya zauna jikin ɗakin ka'aba wannan bayanin mun yi shi a halkar da ta gabata saboda mu haɗa hancin bayaninmu da ya zo sai nemi guri kusa da ɗakin ka'aba a hijir ismail ɗan wannan guri da ba a sa shi cikin ka'aba ba an ɗan gine shi kaɗan yanzu za mu gani ɗan gajeren gini da ya zo sai nemi guri a wannan guri ya zauna sai yake cewa qabbahallahu al-aisha ba'da qatla badr yace tir da rayuwa bayan an kashe waɗanda aka kashe a badar ma'ana rayuwa kwata-kwata yanzu batta da daɗi kawai suna rayuwa ne amma ba daɗinta suke ji ba saboda wannan ta'adi da aka musu a badar to sai shi wannan da muke bayani a kansa umair bin wahab sai zo ya samu safwan bin umayya yana zaune cikin takaici da baƙin ciki da zulumi na rasa mahaifinsa wanda hakan ya auku ne a yakin badar sai amsa masa cewa tabbas rayuwa ba ta da wani daɗi babu alheri cikinta bayan kisan waɗannan maɗaukakan mutane sai ke cewa safwan shi umair bin wahab kenan sai ke cewa safwan bin umayya aiko ni da ka ganni ba dan bashin da yake kaina ba da kuma iyalan da na bari wanda in har na je na jefa kaina cikin hatsari na tafi za su tagayyara da na je na kashe Muhammadu ya san zuwa kashe annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kalubale babba ma'ana kamar zai jefa kansa ne cikin hatsari in har ya ce zai je kashe annabi to shine yake da'awar cewar ba dan bashin da ke kansa ba sannan kuma ga tarin iyalai waɗanda shi yake fita ya nemo musu abinci idan har ya jefa kansa cikin hatsari ya tafi ya babbashi a bayansa su kuma abin kashe ne mutum ya tafi ya barbashi a bayansa kaga da musulunci ya zo sai karfafi wannan gaba ɗin ya nuna hatsari na mutum ya tafi da bashi a kansa shi yasa mutum in ya rasu in an zo dukiyar da ya bari abu na farko da ake fara duba su ne basu sukan da suke kansa ai maza a biya masa to su ma a zamanin jahiliya suna ba da muhimmanci wa ɓangaren bashi mutum yana ɗaukan bashi wani babban responsibility a kansa ta yadda yana ga in ya tafi bai biya ba ya bar kashe a zurriyarsa sannan ya bar kashe a karan kansa to shi yasa ba sa so su tafi da bashi a kansu sai yake cewa safwan ba dan bashin da ke kaina ba da kuma tarin iyalai da na tara aiko da na je na kashe Muhammadu ido na idansa zan kashe shi in ko har aka yi rashin sa'a yayi kitibus ya kama ni ko shi ko mutanen da suke tare da shi yana nufin sahabban annabi kenan yace to sai in ba su uzuri na ƙarya tunda ai akwai ɗana da aka kama a yakin badar yanzu haka yana gurin su akwai ɗansa wahab bin umair wanda yana cikin kamammun yaƙi yana cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama a yakin badar mun sa annabi ya kashe adadi mai yawa kuma ya kama adadi mai yawa wasu kuma sun tsere to dan shi wannan umair bin wahab yana cikin waɗanda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya, ya kama a yakin badar sai ce idan har na je kashe shi aka yi rashin sa'a suka kama ni to sai in ba su uzuri in ce ni fa ba abin ba sharri ne kawo ni ba na zo ne saboda in fanshi ɗana wahab bin umair wanda ke hannunku wanda aka kama shi a yakin badar to wannan magana da ya yi shi wannan umair bin wahab ta yi daɗi wa safwan ai muna fahimtar bayanin ta yi daɗi wa safwan tunda safwan shi yanzu yana cikin takaici an kashe masa mahaifinsa kuma an kashe duk wani maɗaukaki ko mafi yawan maɗaukaka cikin ƙuraishawa an kashe su a yakin badar to sai ji daɗin wannan magana ta umair bin wahab sai ce masa to ni ko na ɗauka maka alkawari in dai ka lashi takobi za ka je ka kashe muhammadu na ɗauka maka alkawari zan biya maka bashinka abu na biyu kuma iyalanka zan ɗauke su kamar iyalaina yanda zan ci da iyalaina haka zan ci da su hidindimin da zan yi wa iyalaina su ma haka zan musu in dai wannan ne kawai matsalolinka da za su hana ka kaje shirya ka tafi na ɗauke maka zan biya maka bashinka iyalanka kuma tamkar iyalaina ne ko da wani mai aukuwa ta auku ka tafi ta can to iyalanka zan yi ta kula da su iya bakin rayuwata sannan kuma a dabbar da zaka hau ma ni na ɗau nauyi ni zan ba da ita guzurin da zaka rike ka tafi da shi ni zan baka ka rike a hannunka takobinka kuma zan sa masa guba ta yadda kana soka Muhammadu zai mutu to duk waɗannan bayanan da ya yi sai ya cika su ya ba shi dabbar da zai hau ya ba shi guziri takobinsa aka sanya masa dafi ta yadda idan ya je karab ɗaya ba tare da ɓata lokaci ba zai gama da annabi sallallahu alaihi wasallam to sai shi wannan umair bin wahab sai ke cewa safwan yanzu abin da nake so da kai wannan abu da muka yi tsakaninmu ne ni da kai ba wanda ya sani ina so ka ɓoye karka gaya wa kowa kar kowa ya ji ya ce na ɗauka ma alkawari ba wanda zai ji to daga nan sai ya fita ya kama hanya ya tafi madina to shine anan ake mana bayani wa inda ma a umair bin wahab ilal madina kaga kaman can bayanan da muka yi na farko na sababin zuwansa madina ba ambata mana ba kawai ana so a kawo mana muhallin shahidi abinda ake so mu ɗauka wadda ke da alaƙa da babin da muke magana a kansa shine lazumtar sayidina umar ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wa inda ma a umair bin wahab ilal madina lokacin da umair bin wahab ya zo garin madina kaga bayan sun gama tsare-tsarensu da shi da safwan safwan ya ɗauka masa alƙawari kan cewar zai biya masa bashinsa zai ɗauki nauyin iyalansa sannan kuma ya bashi guzuri ya taho madina to lokacin da ya iso madina kabla islami gabanin ya musulunta saboda ba aukuwan wannan abin ya haifar da musuluntarsa fi aqabi badar bayan yakin badar yuridu qatla rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana so ya kashe annabi kamar yadda suka shirya da shi da safwan akan ya zo ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallam كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر سيدنا عمر يا kasance yana cikin dandazon musulmai da suke ba da labari game da abin da ya faru a yakin badar wa yadhkuru ma akramahumullah bihi sannan kuma suke ambatan abin da Allah madaukakin sarki ya karrama su da shi na yakin badar abubuwan da suka faru na yakin badar wanda Allah ya agazawa annabi da shi da sahabbansa ta fiskan nasara da suka ci da kuma yadda suka kama kamammun yaƙi da yadda suka kashe dandazo na kafirai kusan adadi mutum da ba su gaza saba'in ba da kuma yadda suka samu ganima kaga duk wannan nasarori ne Allah maɗaukacin sarki ya ba wa annabi shi da sahabbansa to sayyidina Umar da shi da sahabbai sautari da dama suka ambaci wannan karamci da Allah maɗaukacin sarki ya musu wa ma arahum fi aduwihim da kuma abin da Allah madaukakin sarki ya nuna musu game da abokan gabansu na kaskanci da suka samu kansa a ciki da ci baya da koma baya da nasara da aka yi a kansu iz nazara umar ila umair to to a daidai wannan lokaci da sayyidina Umar ke ba da labarin nasarar da suka samu da kuma yadda Allah ya tabar da makiya Allah a da yakin Badar kawai sai ya ga sayyidina Umar sai ya ga Umair bin Wahab ya danno ya shigo ya zo wajen masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad anaha rahilatahu ala babil masjidi mutawahhishan sayfahu da yazo da raƙumarsa sai kwantar da ita a ƙofar masallaci shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana rataye da takobinsa kaga idan suka ga mutum rataye da takobi sukan tsargu larabawa za su ce wannan to komi aka yi ba da alkhairi ya zo ba faƙala sai sayyidina umar ya ce hazal kalbu aduwullahi umairu bin wahab ma a illa li sharri ya ce wannan karen yawanci in sun yi amfani da kalmar kare kalma ce ta tozarci ga mutum to tun da ya ga alamunsa ba alkhairi ne ke ɗauke da ita ba kuma ba musulmi ba ne sai masa amfani da wannan lafazin ya ce wannan karen maƙiyin Allah Umair ɗan Wahab ba komai ya zo da shi ba sai da sharri alamunsa yanayinsa ni dai jikina ya bani ya zo da sharri wannan yake nuna mana baiwa da Allah ya wa sayyidina Umar ta yadda idan ya kalle ka aniyar da kake ɗauke da ita zai iya ganewa idan alkhairi kake ɗauke da shi ko da baka furta ba tare da cewa bai san abin da ke cikin zuciyarka ba amma zai iya ganewa idan ma sharri kake ɗauke da shi zai iya ganewa to sayyidina Umar sai ke cewa alamun wannan mutumi ba da alkhairi ya zo ba ya zo da sharri wa huwa alladhi harisha bainana waharazana lil qaumi yawma badr yace dalilin da yasa na faɗi haka bayan yanayinsa da na gani shine wanda yayi ta kwadaitar da mushrikai quraishawan makka yayi ta kwadaitar da su akan mu musulmai su yaƙe mu yayi ta nuna musu cewar yaƙan mu ba wani abu bane mai wahala yaƙan mu abu ne wanda yake mai sauki wa harazana lil qaum sannan kuma ya iyakanta adadinmu ga Quraisha ce ba ba wani yawa suke da shi ba mutanen da ba su kai 350 ba mu ko mun taho kusan mutum 1000 kamar da yana karfafa mushrikan Makka Quraishawan Makka akan yakan annabi da sahabbansa yana nuna musu cewa ba wani abu bane mai wahala yanzu zamu gama da su kankanin lokaci minti kaza yayi yayi yawa mun gama da su to sayyidina Umar sai yake tuno waɗannan abu rawa da ya taka lokacin yakin badar ta fiskar taɓar da musulmai da ruruta al'amarin nasara akan musulmai gurin mushrikai thumma dakhala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan yasa sai sayyidina Umar sai ya dau matakai guda uku mataki na farko sai ya shiga ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya nabiyallah ya annabin Allah hadha aduwullahi Umair bin Wahab قد جاء متوحشا صيفه yace ya manzon Allah ya annabin Allah ga Umair dan dan dan Wahab yazo yana dauke da da takobinsa ka san in mutun yazo yana dauke da takobi akwai alamar tambaya a kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya ce masa fa adkhilhu alayya ba matsala shigo da shi gare ni kaga yanzu mataki na farko da sayyidina Umar ya dauka shine ya je sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga Umair dan Wahab amma fa da makami yake ɗauke kuma alamunsa yana so ya shigo gare ka ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sai ce shigo da shi ba wani abu fa aqbala umaru hatta akhadha hammalata sayfi fi unqihi falabbabahu biha mataki na biyu da sayyidina umar ya ɗauka na mayar da sharrin umairu dan wahab shine da ya zo gare shi sai kama igiyar takobinsa sai ya ɗaure shi da ita kaga yanzu in ma sharri ya zo da shi ba halin aiwatar da sharri ɗin tunda an ɗaure hannayensa da da igiya hannun da zai riƙe takobin ya yi amfani da shi wajen cutar da annabi yanzu an ɗaura hannun shine bayanin da yake anan cewa akaza hammalata saifi sai kama igiyar takobin shi umair dan wahab sayyidina umar ya kama ta wacce take rataye a wuyan shi Umair dan Wahab falabbabahu biha sai daure shi da wannan igiyar tasa igiyar wannan takobi nasa kaga yanzu mataki na biyu da sayyidina Umar ya dauka kenan dan mayar da sharrin wannan mutumi wa qala liman kana ma'ahu min al-ansar gabanin ya shiga da shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa da taron sahabban da suke tare da shi cikin al-ansar saboda yana tare da al-ansar lokacin da Umair dan Wahab ya zo sai yake ce musu udkhulu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fajlisu indahu واحذروا عليه من هذا الخبيث واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون wannan mataki na uku da ya ɗauka ke ya ce musu ku shiga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam in kun je ku zauna tare da shi kar ku bar annabi sallallahu alaihi wasallam kar ku bar shi shi kaɗai ku yi taka tsantsan akan wannan mutumin banzan ya riga ya ɗaure shi amma bai daddara ba sai ya yi yi ishara ga ansar da suke tare da shi ya ce su shiga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam su je su zauna tare da annabi kar su bar annabi kuma su mai da hankali su kula sosai dangane da wannan mutumin banzan shi yana gaba alkhairi ya zo da shi in ji sayyidina umar kaga matakai guda uku sayyidina umar ya dauka na kare annabi wannan zai fito mana da ni lazumta sayyidina umar ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta yadda har zai fahimci waɗanda suke shiga gurin annabi da wace irin manufa suke zuwa da ita summa dakhala bihi bayan al'ansar sun shiga ga annabi sun zauna gurinsa sai da umar sai shiga da wannan mutumi da ake kiransa umair bin wahab sai shiga da shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam falamma ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa umaru akhidun بحمالة سيفه في عنقه قال أرسله يا عمر أدن يا عمير lokacin da sayyidina Umar ya shiga da wannan mutumin Umair yana ɗaure da igiyar takobinsa sayyidina Umar yana riƙe da igiyar ya ɗaure shi da ita a wuyansa da kafaɗinsa kuma yana riƙe da igiyar lokacin da sayyidina Umar ya shiga da shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce arsilhu ya umar ce ya umar kwance shi sai na umar sai kwance shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa udunu matso kaga annabi ba shi da tsoro ga mutumin nan fa yana dauke da takobi sai na umar gabanin ya shigo da shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai da yazo ya sanar da annabi yace ga fa umair ya zo kuma yana dauke da takobi kaga ai ba alheri bane amma duk da haka annabi ya ce je ka shigo da shi sai dina umar bai daddara ba da ya zo sai ya ɗaure shi da igiyar takobinsa saboda tsoron sharrinsa a kan annabi kar ya aiwatar da sharrinsa kan annabi duk da haka bai daddara ba ya ce wa ansar da suke tare da shi su je su zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda wannan mutumin yana gaba da alkhairi ya zo ba da sharri ya zo kuma su yi taka tsantsan su kula da annabi ya shigo gurin annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kwance shi bayan ya kwance shi ya ce ya matso saboda annabi ba shi da tsoro sallallahu alaihi wasallam bayan ya matso sai annabi ya ce masa ya umair ya kira shi da sunansa fadana sai umair ya matso ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce masa an'imu sabahan gaisuwa ce da suke irin tasu ta jahiliya kamar yadda mu ma a yau za a ce ina kwana inda yamma ne a ce ina wuni an tashi lafiya ko barka da asuba to su ma suna da irin wannan an imu sabahan kamar barka da asuba ma'ana yana gaishe da annabi da gaisuwa irin tasu ta jahiliya ya ce wa kanat tahiyyatu ahlil jahiliyati bainam wannan gaisuwa ce ta ma'abota jahiliya mushrikai wanda suka kasance suna yi tsakaninsu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa akramana Allah bi tahiyyatin khairun min tahiyyatika ya umayr yace to ai wannan gaisuwar taka mu Allah karrama mu da wata gaisuwa da tafi ta alkhairi ya kai umayr ba ma bukatar ta bis salami tahiyyati ahli aljanna Allah ya karrama mu da sallama wacce ita ce gaisuwar mutanen aljanna tahiyyatuhum fiha salam in ji Allah madaukakin sarki gaisuwan 'yan aljanna ita ce assalamu alaikum wa rahmatullah wani za ka zo wucewa gare shi sai ka ce masa assalamu alaikum sai ce barka dai kuma an ce wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha in an muku gaisuwa da wata gaisuwa to kuma yadda gaisuwar da ta fita alkhairi ko kuma ko da ba za ku iya mayar da wacce ta fita alkhairi ba mafi karanci ku mayar kwatankwacin yadda aka muku mutum ya zo wucewa sai ya ce muku assalamu alaikum sai ku ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu kun ga kun yi masa mafi alkhairi shi ya ce assalamu alaikum ku kuma kun ƙara wa alaikum assalam ba ku tsaya a nan ba sai kuka ƙara da wa rahmatullahi wa barakatu shine wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha kun mayar masa da gaisuwar da ta fita to in ba za ka iya ba mafi karanci mayar da kwatankwacin yanda aka ma mutum ya zo wuce ya ce assalamu alaikum sai ka ce alaikum assalam shine aurud duha in ba ku mayar da wacce ta fita ba to mafi karanci ku mayar da kwatankwacin ta sai ka zo wuce mutane wani ma ya masa sallaman ba zai amsa ba yana ji da girman kai yana ga kai baka kai ka masa sallama ba wani kuma sai a ce a yara ya fa yara nan sun zama marasa kunya musamman in dattawa ne sai a ce ya suwa ne dai shine zai zo wucewa kamar ni dai ya mun sallama alhali kuma sallaman cike take da alheri da albarka da alkhairi ka zo wuce mutane an ce karami yayi wa babba in za a yi kiliya da babba da karami to karami ya fara yi wa babba sallama wanda yake kan abin hawa ya yi ma wanda yake kafa wanda yake kan kafarsa ya yi ma wanda yake zaune shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabbansa zama a bakin hanya suka ce rasulullah to ai mu mun saba zama kuma bayan da muka iya dole mu zauna gurin zaman mu ne sai annabi ya ce to in ku za ku zauna a bakin hanya dole ku kiyaye ka'idoji da sharuɗa na zama a bakin hanya daga ciki annabi ya ce musu in an muku sallama ku mai da sallama za ka ga mutane suna zaune za ka musu sallama wasu ma ba su ji ba hankalinsu bai kai ba suna musu wasu kuma sun ji ba za su amsa maka ba ne masu ɗan dama daman su ne za su ce yawa barka dai ba su iya mayar ma da sallamar da ka musu to sallama cike take da alkhairi da albarka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya masa wannan gaisuwa tasu ta jahiliya sai annabi ya ce ai mu akwai gaisuwar da Allah ya karrama mu da ita gaisuwan 'yan aljanna shi yasa malamai suke ga ko da za mu yi al'ada to ya zamanto mun gabatar da addini a gaisuwa misali yanzu in gari ya waye yara ba sukan bibiyi ɗakin iyayensu su gaishe su ba baba ina kwana lafiya lafiya to yana da kyau in ka je gabanin ka fara ina kwana ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah wannan gaisuwar ta fi kowanne kaga baba sai ya amsa sai ka ce ina kwana sai a ina al'adan ba laifi ina kwana an tashi lafiya haka in gurin mahaifiya aka je za a gaishe ta ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah mama ina kwana ko umma ko baba duk dai sunan da ake gaya mata lakabin da ake gaya mata kaga gabanin a gabatar da wanda aka saba yi bisa al'ada ya kamata a gabatar da mafi alkhairin gaisuwa gaisuwa gaisuwar yan aljanna haka in ka haɗu da mutum wanda yake mai girma ko maɗaukaki za ka gaishe shi ba daga haɗuwa sai ka fara ina ini ba a'a assalamu alaikum wa rahmatullah ya amsa sai ka ce ina ini kaga wannan babu laifi ka yi mafi alkhairin gaisuwan kuma sai ka shigo da wanda aka saba bisa al'ada ba zai zama akwai laifi ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa irin wannan gaisuwa ta ku mu Allah ya musanya mana da wacce tafi ta karamci tafi ta girma tafi ta ɗaukaka ita ce gaisuwan ɗan aljanna faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ma ja bika ya umair me ya kawo ka madina me ya kawo ka majalisina me ya kawo ka masallacina me ya kawo ka gurina annabi ya tambaye shi qala ji'tu li hadha al-asir dama in ba ku mance ba ya ce wa safwan in aka yi rashin sa'a aka kama shi akwai uzurin da zai bayar dan ya kubutar da kansa to da annabi ya tambaye shi ya ce me ke tafe da kai sai ce ji'tu li hadha al-asir alladhi fi aydikum fa ahsinu fihi yace wannan kamammen fursunan da ke hannunku ɗana ke nazo saboda shi ne nazo akan yi magana a kansa ku kyautata masa qala fa ma balu sayfi fi unkik sai annabi yace to me yasa naga takobi a rataye a wuyanka annabi yana da kiyasi yakan kalli abu sai ya yi ƙiyas yana da zurfin tunani yana da hangen nesa ya ce to in har ka zo ne a kan batun fursuna da ke hannunmu wanda yake ɗanka ne me zai sa ka riko takobi ka taho da shi qala qabbaha Allahu min suyub wa hal aghnat anna sha'an yace tur da wannan takobin da kake gani shin yanzu duk da na riko ta ta amfanan mun da komai kaga ba abin da ta amfanan masa da ba ta amfanan masa da komai ba tunda abu na farko sayyidina Umar da takobin nasa ya daure shi abu na biyu ga sahabban annabi na kewaye da shi in yayi nufin zai wani abu za su cinye shi danye ga sunan ba iyaka kuma ba sa bari ko kuda ya sauka kan annabi sallallahu alaihi wasallam ina ga wanda ya zo da takobi sai ce tir da wannan takobi da kake gani tunda ba abin da ta amfanan mun ba ta amfanan mun da komai ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa asdiqni man ladhi ji'ta lahu ka gaya mun gaskiya me ka zo da shi me ke tafe da kai qala ma ji'tu illa li zalik yace ba komai ya kawo ni ba sai dan in zo in yi magana kan wanda ke hannunku ɗana fursunan da ke hannunku ɗana wanda kuka kama shi a yakin badar annabi ya matsa cewar ya gaya masa gaskiya shi kuma sai ya ɓoye sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bal qa'atta anta wa safwan ya ce ai bari in baka labarin abin da ya faru a makka gabanin ka taho madina da wannan takobi ya ce ai abin da ya faru kun zauna da kai da safwan kun yi mitin safwan bin umayya fil hijr kun zauna kun yi mitin kun tattauna fa zakartu ma ashabal qalib sai kuka ambaci ma abota qalib in an ce qalib ita ce rijiyar da aka zuba waɗanda aka kashe a filin yaƙi na badar mushrikai ita ce ƙalil bayan an kammala yaƙin badar an zuba su a ciki kamar yadda muka yi bayani a satin da ya gabata sun maƙulta bayan kun ambace su kun yi alhini na kisansu da aka yi kai sai kake cewa laula dainun alayya wa iyalun indi la kharajtu hatta aqtula muhammadan kai sai kake cewa ba dan bashin da yake kaina ba da kuma taron iyalai da na tara wanda in na tafi ba mai ci da su to da na fita daga makka na je na kashe muhammadu ba haka ka gaya wa safwan ba in ji annabi yake gaya masa fatahammala laka safwan ibn umayya bidainik wa iyalika ala an taqtulani lahu wallahu ha'ilun bainaka wa bain zalika to anan shi safwan sai ya ce ma ya ɗauke maka biyan bashin da ke kanka zai biya sannan kuma iyalanka ɗawainiyarsu nan ma duk ya ɗauke zai ɗau nauyi a kan ka zo ka kashe in dai za ka zo ka kashe ni to shi ya ɗauka maka alkawari zai biya maka bashinka da yake kanka sannan iyalanka shi zai ɗauki nauyinsu amma kuma Allah sai ya shiga tsakanin wannan mugun nufi naku tsakanina da mugun nufi na ku sai Allah ya shiga tsakani to sai yayi mamaki cewar fa su biyu fa kawai suka zauna suka tsara wannan abu hatta Qurayshawa mushrikan Makka ba su sani ba banda shi da Safwan bin Umayya babu wanda ya sani sannan kuma Safwan ya dauka masa alkawari zai boye ba mai ji su ma mushrikan ba za su ji ba ballantana wani cikin musulmai to amma ya aka yi annabi ya sani to anan sai jikinsa ya sanyi sai a take sai ce ashhadu annaka la rasulullah yace na shaida lallai kai manzon Allah kaga shi sanadi ne kyakkyawa ya zo masa wanda zai kai shiga musulunta yace ashhadu annaka la rasulullah yace lallai tabbas na shaida cewa kai manzon Allah ne kad kunna ya rasulullahi nukazzibuka bima kunta ta'tina bihi min khabari sama' وما ينزل عليك من الوحي وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله nan akwai illa ta faɗi wanda magana ba zai miƙe ba sai da ita ya ce kunna ya rasulallah nukaddibu ya ce da can mun kasance muna ƙaryata ka bima kunta ta'atina bihi min khabaris sama da abin da kake zuwa mana da shi na labarin sama ayoyin Qur'ani da ake saukan maka wa ma yanzilu alayka min alwahyi da abubuwan da suke sauka gare ka na wahayi na ayoyin alqur'ani in ka zo da shi sai mu ƙaryata ka yace wa hadha amrun lam yahdurhu illa ana safwan yace wannan al'amari kuma da ka bada labarin sa ba wanda ya halarci wannan zama tamu daga ni sai safwan mu biyu kai muka halatta yace fa wallahi inni la'alamu ma ataka bihi illa Allah yace wallahi ni na san ba wanda ya baka wannan labari sai Allah saboda ba wanda ya san abin da muka kulla ni da safwan daga ni sai shi mu biyu ne kawai muka san abin da muka kulla tsakanin mu kuma na san safwan ba zai banka da sirri na ba amma sai gashi kai kana madina mu muna makka abin da muka kulla tsakanin mu a makka ne sannan ratan da ke tsakanin makka da madina a wancan lokaci tafiyan kwana goma sha biyu kuma gashi har labari ya iso gare ka kai da kake madina ya ce kai ba wanda ya zo maka da wannan labari sai Allah maɗaukacin sarki falhamdulillahi alladhi hadani lil islam ya ce kai na gode wa Allah da ya shiryar da ni zuwa ga musulunci yassare min sababin da zai sa in karɓi musulunci wa saqani hadal masaq ya taho da ni a wannan guri ya tunkuɗo ni na taho wannan guri gurin da zan zo in karɓi musulunci to a nan sun mashahida shahadatul haq sai ya yi shahada shahada ta gaskiya ya karbi musulunci musulunci na gaskiya ma'ana yanzu ya shiga musulunci ya karbi musulunci faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan umair bin wahab ya karbi musulunci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce faqihu akhakum fi dini ku fahimtar da ɗan uwanku addininsa tunda yanzu musulmi ne to ku sanar da shi addininsa wa allimuhu alqur'ana ku sanar da shi alqur'ani wa atliqu asirahu kuma wanda fursunansa dake hannunmu ku sake masa kayansa tunda ya musulunta shikenan har yanzu ya zama dan uwanmu ya zama irinmu ku sanar da shi addini ku koya masa alqur'ani ku sake masa fursunansa dake hannunmu to duk waɗannan umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi duk sai suka aiwatar saboda annabi yana umarni ake aiwatarwa kaga daga cin abin da za mu ɗauka ƙarƙashin wannan takaitacciyar kissa kyakkyawan halayya na annabi sallallahu alaihi wasallam yana ya dawo da yawa daga cikin wanda ba musulmi ba sun shiga musulunci to haka ake so a yau mu zama ɗabi'unmu su zama sun zama sanadi na musulunta wasu wanda ba musulmai ba ma'ana musulmi ya zama mai kyakkyawan ɗabi'a kaga kyawawan ɗabi'ar da annabi ya nuna da kuma mu'jiza ta annabi mu'jiza ce wannan mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta jawo wannan mutumi Umair bin Wahab ya shiga musulunci kaga waɗanne irin ɗabi'u ne na annabi da ya nuna kaga abu na farko sayyidina Umar ya shiga da Umair a daure annabi ya ce a kwance shi kaga wannan kyakkyawan ɗabi'a ne annabi ya nuna masa sannan bayan ya ce a kwance shi gashi annabi yana ganin makami a rataye a wuyansa amma bai tsorata ba kuma bai kyamace shi ba sai ya ce masa ya matso kaga kaman annabi ya ja shi a jikinsa ya matso kuma annabi ya masa magana ba mai kaushi ba ba mai zafi ba magana mai taushi tunda Allah ya, ya masa umarnin haka ɗin cikin hikima annabi ya tambaye shi tambaya wacce take na fasaha da basira cewa me kake tafi da shi kaga bai masa zafi ba yanzu wani ne sai ce ku gama da shi tunda ya yi niyya ni ya kashe ni to ku fara kashe shi kafin ya kashe idan Allah ba mutum iko kan wanda ya yi niyya ya ci zarafinsa ko ya tozartar da shi kai sai Allah baka iko a kansa kuma kana da fawa kana da iko kana da dama ai kawai yanzu zaka zartar masa annabi duk bai yi wannan ba ya ce a kwance shi aka kwance shi ya mace ya matso ya matso kuma ya masa kalami mai taushi ya tambaye shi cikin sauki cikin fahimtar juna kuma ya doge akan ra'ayinsa bai ba annabi amsa wacce take ta gaskiya ba amma duk da haka annabi bai fusata ba ya zayyana masa ga abin da kuka yi to waɗannan ɗabi'u sun karyar masa da zuciya sannan kuma uwa uba yanda mu'jiza annabi ta bayyana na yanda suka yi abu tsakaninsu su biyu ba wanda ya sani amma kuma sai gashi annabi yana ba shi labari annabi ya ba da labarin abin da baya nan ya faru kuma ya bada labarinsa actual yanda ya faru wannan ana kiransa ne ana kiransa mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a kiransa gaibu saboda babu wani wanda ya san gaibu sai Allah madaukakin sarki alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada Allah shine masanin gaibu baya bayyana gaibin sama wani cikin halittunsa Allah ya ce annabi ya ce lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wa ma massani su da annabi ya san gaibu lokacin da aka kazafi wa matarsa Aisha ai da zai san me ya faru lokacin da Safwan bin Mu'attal ya taho da Aisha yana rike da linzamin raƙuminta ita kuma tana cikin haudat ɗinta tana kan raƙumin munafiki ya samu dama ya yi ta ɓata ta yana yaɗa munanan maganganu a kanta cewa ga ta ga Safwan sun yi wani aika-aika maganganu ya watsu cikin mutane hankalin annabi ya tashi saboda annabi bai san me ya faru ba kaga da annabi ya san gaibu zai san me ya faru kaga wannan ke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba in kaga ya bada labarin abin da baya nan ya faru to Allah ne ya sanar da shi shi kuma dan a nuna me mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam a nuna cewa shi ba kamar kowa yake ba Allah ya masa fifiko da annabci Allah ya masa fifiko da manzanci wanda kuma Allah ya fifita shi da annabci da manzanci ba zai zama kai ɗaya da sauran al'umma ba yana sama da su amma shi mutum ne kamar kowa yadda muke cin abinci yana cin abinci yadda muke bacci yana bacci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mushrikai ba sun yi jayayya da shi ba cewa ta yaya za a yi ya zo mutum irinsu yana cin abinci kamar yadda suke ci zai je kasuwa in har da gaske ne shi manzo ne a aiko masa mala'ika bodyguard mana ɗaya na bayansa ɗaya na gabansa duk inda zai je suna kare shi inda gaske shi manzo ne sai annabi sai Allah ya ce annabi ka ce tsarki ya tabbata ga Allah hal kuntu illa basharar rasula shin ni ba kowa bai face bashar mutum ne bambanci na da sauran mutane rasulan ni manzo ne Allah fifita ni da manzanci kaga kenan gaibu ba wanda ya san shi sai Allah maɗaukacin sarki to shi wannan umair bin wahab Allah yarda da shi sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya musulunta kuma musuluncinsa ya yi kyau lokacin da aka sake masa fursunansa bayan kuma ya karɓi musulunci sai ce wa manzon Allah ya rasulallahi kamun umarni in je in haɗu da ƙurai mutanen makka ni mutum ne wanda ina da ɗaukaka cikinsu in na faɗi magana ba a tankawa sautari da dama ra'ayina ana amfani da shi ya ce ya rasulallahi kamun uzuri ai kamun izini in tafi gare su in je in kira su zuwa ga Allah in kira su zuwa ga addinin Allah akwai fatan Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da adadi mai yawa a sababina annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce na maka izini a take sai ya fita daga madina da shi da ɗansa sai suka tafi sai suka tafi makka lokacin da suka isa garin makka ko gabanin su isa garin makka shi kuma safwan da ya turo shi ya zo ya masa aiki ai safwan da ya turo shi masa aiki ko ya zo ya kashe annabi sallallahu alaihi wasallam to safwan yana can yana ta bibiyar labaran me ke kai kawo a madina duk lokacin da ya je an ce ga fata kenan sun fito daga madina sun taho makka ko kuma za su zo makka su wuce sai je tambaye su shin akwai abin da ya faru a madina ya ce ba mu ji labarin komai ba sai wannan fatake su wuce ba zai daddara ba gobe ma in ya ji labarin wasu fatake sun fito daga madina zai je tare su ya ce kun ji labarin wani abu ya faru a madina ya ce ba mu ji komai ba yana sayawa saboda me saboda sun yi da shi da umair bin wahab akan cewa kar ya ban kaɗawa kowa sirri ne tsakaninsu to ba zai tambaya ya ce kun ji an kashe Muhammad ba in akwai abin da ya faru za su ce a to ai mun ji an kashe Muhammadu to shi labarin da yake so ya ji kenan shi yasa da ya ji labarin fatake ko wani ya taho daga Madina ya zo Makka sai je same shi ya tambaye shi shin akwai abin da ya faru a Madina tsakanin jiya da shekaran jiya da yau sai ce a'a gaskiya ni dai tunda na baro Madina ban ji wani abu ya faru ba to ana haka gabanin Umair bin Wahab ya shigo Makka bayan ya karbi musulunci gurin annabi an sake masa ɗansa ya kamo hanya zai taho makka gabanin ya iso makka sai wani mutum ya shigo daga madina ya shigo makka sai safwan ya je ya tambaye shi ya ce shin akwai labarin wani abu da ya faru a madina sai ya ce kwarai akwai abin da ya faru abin ban mamaki ya ce me ya faru sai ya ce akwai wani ana kiransa umair bin wahab yana cikin mutanen ku yace kwarai kwarai na san shi ya je da nufin zai kashe Muhammadu kawai sai ya shiga musulunci sai hankalinsa ya tashi tunda shi ya tura a je a yi wannan aiki sai ya yi shuru ya rasa me ke masa daɗi sai ce to shi daga yau ba zai ƙara magana wa umair bin wahab ba ta har ya aikin banza shine sai je ya gaya wa mushrikai asali sirrin da suka yi ma mushrikan makka ba su sani ba anan ya je bankaɗa musu ya ce kun ji kun ji yadda muka yi da umair amma ja ta amana ta su kuma sai suka la'ance shi sai suka la'ance umair cewa ta ya za a iya canza addininsa ya je shiga addinin muhammadu to ana haka ba a daɗe ba sai ga umair ya iso makka kafin ya iso labari ya iso gare su yana zuwa ya ta kiran mutane zuwa ga musulunci to akwai wanda suke girmama shi suke ganin girmansa da yawa sun shiga musulunci an samu adadi mai yawa wanda suka shiga musulunci sannan kuma da yawa suna tsoron fuskantarsa saboda na farko jarumi ne na biyu safwan ya sa masa guba a takobinsa duk wanda ya tinkare shi ya san sauran to sai zamanto kowa na tsoro ya tinkare shi ya zo ya ci karansa ba babbaka ya kira mutane zuwa ga musulunci kuma suka karbi musulunci aka samu adadi mai yawa da suka shiga musulunci suka gaskata shi sai ya juya tare da su sai koma garin madina kaga shi ya yi rabu to wannan kissa da muka karanta babbar dalilin da yasa aka kawo mana ita a wannan babi dan a nuna mana yadda sayyidina Umar Allah yarda da shi yake lazumtan Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ai sayyidina Umar shi ya gano wannan makida da makirci tun gabanin Umair ya shiga ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga da baya lazumta Annabi wannan mutumi zai zo har yayi abin da zai yi ya tafi sayyidina Umar baya to amma kasantuwar yakan kasance tare da Annabi yakan da zumci annabi sallallahu alaihi wasallam yasa har ya hararo abin da wannan mutum yake tafi da shi a ƙarshe sai ya mana ta'aliki yace wa min khilali hadhihi alqissa yadhharu alhiss al-amni ar-rafi' yadhharu alhiss al-amni ar-rafi' alladhi tamayyaza bihi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu faqad intabaha limaji'i Umayr bin Wahab وحذر منه وأعلن أنه شيطان ما جاء إلا لشر فقد كان تاريخه معروفا لدى عمر فقد كان يؤذي المسلمين في مكة وهو الذي حرض على قتال المسلمين في بدر وعمل على جمع المعلومات عن عددهم ولذلك شرع عمر في أخذ الأسباب لحماية الرسول صلى الله عليه وسلم فمن جهة جهته فقد أمسك بحمالة سيف عمير الذي في عنقه بشدة فعطله عن إمكانية استخدام سيفه للاقتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر نفرا من الصحابة بحراسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم wannan shine ta'aliqin da mawallafin littafin yayi bayan ya kawo wannan gaba ta shida wacce za ta fito mana da lazumtar sayidina Umar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace karkashin wannan kissar za mu fahimci hasashe irin na sayidina Umar madaukakin hasashe dangane da al'amarin tsaro Allah madaukakin sarki ya ba sayidina Umar basira ta yadda in ya kalle ka inda alheri kake tafi cikin iko Allah zai iya ganewa in ma da sharri kake tafi zai iya ganewa kamar yadda muka yi bayani a baya ya ce lallai sayyidina umar ya faɗa ku dangane da zuwan umair bin wahab wa hazzara minhu kuma har ya tsawatar a kansa ya ce wa ansar ku shiga ga annabi sallallahu alaihi wasallam ku je ku lazumci annabi kuma ku yi taka tsantsan da wannan mutumi ya shaida musu cewa wannan mutumi mutumin banza ne shaidan ne shi babu abin da ya zo da shi face da sharri a yanda ni na karanci yanayinsa kuma hakan shi ya faru yadda sayyidina Umar ya karanci yanayinsa babu alheri tare da shi ya zo da sharri to ya faɗakar da su saboda sayyidina Umar yanayinsa da ya gani abu na biyu kuma yadda ya san tarihinsa ba kyakkyawan tarihi ba ne ya ce faƙar kana tarihuhu ma'arufan lada Umar tarihinsa sananne ne ga sayyidina Umar saboda shi ya kasance na cutar da musulmai a garin Makka sannan kuma lokacin da aka je yakin Badar shi ne wanda ya ta kwaɗaitar da mushirkai a kan yaƙan musulmai yana nuna ma mushirkai cewa yaƙan musulmai ba wani abu ba ne mai girma ba wani abin a zo a gani ba ne ba wani abin ɗaga hankali ba ne yanzu cikin 'yan mintuna 'yan kalilan za a gama da su to sai na umar duk yana sani da wannan shi yasa bai ɗauki zuwansa da sakwa-sakwa ba bai ɗauke shi abu ne wanda yake sakwa-sakwa ba ya ɗauke shi abu ne wanda yake mai muhimmanci kuma abu ne mai hatsari sannan har ila yau shine yayi kai kawo wajen hada adadi ko fito da adadin musulmai ya bayyana shi wa mushrikai ta yadda su mushrikai in sun fahimci cewa musulmai ba su da yawa kaga za su samu mai karfin gwiwa wajen yakan musulmai to wannan yasa sayyidina Umar ya fara bin matakai don kare annabi sallallahu alaihi wasallam ta bangaren sa shi ya kama igiyan da shi Umair ya zo da tako igiyar takobin Umair ya daure shi da ita kaga shi ta bangaren sarawar da ya taka kenan sannan abu na biyu ya yi ƙoƙarin lalata planin ɗin umair ɗan wahab ta hanyar tura sahabban annabi ko su daga cin sahabban annabi su je su kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su je su yi gadin annabi sallallahu alaihi wa sallam kar su bari a cimma annabi sallallahu alaihi wa sallam to shi wannan mutumi umair ɗan wahab kamar yadda muka yi bayani ya musulunta kuma musuluncinsa ya yi kyau ya rayu har zuwa rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam duk wasu yaƙuƙuwa da annabi yake fita fita tare da annabi lokacin da annabi yazo zai fita yakin Uhud ya fita ta yakin Uhud tare da annabi duka duka gashi tsakanin yakin Badar da yakin Uhud shekara ɗaya ne da wata ɗaya an yi yakin Badar a watan Ramadana shekara ta biyu bayan hijira yakin Uhud kuma an yi shi a watan Shawwal shekara ta uku bayan hijira kaga duka duka tsakanin yakin badar da yakin uhud shekara ɗaya ne da wata ɗaya amma umair dan wahab a yakin badar ya halarci yakin badar yana sahun mushrikai amma a yakin uhud ya halarci yakin uhud yana sahun musulmai yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to tun daga nan duk wani yaki da annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita umair dan wahab ya fita tare da annabi wannan yaki din ya rayu har annabi ya koma ga Allah yana ba da gudumawa musulunci sayyidina abubakar ya zo ya zama jagora ya rayu tare da sayyidina abubakar ana gwagwarmaya da shi wajen yada addinin musulunci ya rayu tare da sayyidina umar ana gwagwarmaya da shi wajen yada addinin musulunci har zuwa farkon kalifancin sayyidina usman sai allah ya ɗauki rayuwarsa kaga ya musulunta kuma musuluncinsa ya yi kyau ina ga saboda ƙurewar lokaci misali na biyu da aka kawo mana waɗanda suke fito mana da lazumtar sayidina umar ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine yakin uhudu nan ma za a fito mana da misali da ke tabbatar mana da lazumtar sayidina umar ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda ƙurewar lokaci ina ga za mu tsaya har sai Allah kai mu haɗuwa ta gaba abubuwan da muka faɗa wanda suke dadai Allah ya ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka faɗi bisa kurakurai ko tuntuɓen harshe Allah gafarta mana wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh